صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لقد سباهم بكرة عذاب مستغير فذوقوا عذابي ونذر ولقد انذرهم بشرنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد انذرهم ولقد حقيقه النبي لود انذرهم yayi wa mutanensa gargadi cewa Allah zai musu mugun kamu fa in ba su daina wannan mugun aiki da suke yi ba kullum baki suka zo sai ana kunyata su ana hawan baki ya ba su tsoro ya tsoratar da su kamun Allah fatamarau sai suka yi ta jayayya bin nuzuri da su masu gargadin wato shi annabi lutu kenan fatamarau bin nuzur wa lagar rawa duhu an zaibi ba zama suna ayyunahun fa zuku wa zabi wa nuzur wa lagar rawa duhu ya yi sun yi ta kokari su kafiran annabi lutu wato kada ya shiga tsakaninsu da waɗannan baƙi samari kya wannan kai ya shiga tsakaninsu kai ya raba su da shi ko yana ce haula ya zaifi fala tabdahu ne wannan baƙi na ne da Allah kar kunyata ne wannan baƙi na ne da Allah kar kunyata ne sai suka su ainihin baƙi suka ce ai annabi lu ai mu ba mutane bane kyale suka gani suka zo kusa da su sai suka kura musu ido sai idon ya makance aka fara da su tukuna fa da wazna ayuna ku zuku wa zabi wa nuzu ku dan dani azaba ta wanda ne muku gargadi ku ga karban gargadin ga har azabar ta zo ta same ku to ku zuku ku dan dana zabi azaba ta wani zuri da gargadi da aka yi muku ولقد صفقهم بكرة عذاب مستقيم فذوقوا عذابي ولقد سباهم بكرة عذاب مستجر فذوقوا عذابي ونذور ولقد حقيقة سباهم بكرة عذاب مستجر wato azaba tabbatacciya sabbahum ta wayi gari tare da su azabun mustaqir azaba tabbatacciya wadda ta wayi gari tare da su mutanen annabi ludu wajalna aliyaha safilaha wa amdarna alaiha hijaratan min sijjid sai Allah ya sa mala'ika ya dauki gari sama da shi ya zo ya kibe garin a cikin wuta fa zuku kudan da na zabi azaba ta in ji Allah wa nuzuri da gargadi da manzani na suka yi muku kuke karba wa laqad yassarna al-qur'ana lizikr fa hal min muddakir ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد حقيقة يسرنا القرآن mun sauke wannan alkur'ani ne zikiri domin wa'azi fa halin muddakirin ko akwai mai wa'azantuwa ya wa'azanta shi wannan alkur'ani da annabi ya zo da shi Allah ya sauke shi mutane suna haddace shi ba kaman littattafan mutan da ba lokacin da nasara suka ci ƙasar nan sun duba a cikin malaman kodiyawa suka tadda sun yi talifai manya-manya na larabci mai zurfi suka yi mamaki suka ce a'a wayannan mutane ba suna tare da larabawa a ƙasa ɗaya ba ba sun yi karatu wajen larabawa ba ya aka yi suka samu ilimin larabci mai zurfi haka suka ɗauki suka ɗauki littattafan suka riƙe sai suka zarce borno sai suka tadda yara masu shekara goma sha hudu sha biyar suna rubuta alkur'ani suna ajiyewa daka sai suka ce wayannan mai suke rubutawa aka ce musu hol na muhammad hol na muhammad eh sun yi larabci ne aka ce ba su iya ba wai na suke duba ne su rubuta jaya sun yi memorizing ne sai na sare ce to mutanen sakkwato wato nan ce sakkwato dukkan godiyawa kenan abin da ya shafi sakkwato da kano da zaria da gwandu godiyawa dai da mutanen sokoto da mutanen borno a ji tsoronsu abin tsoro ne a duniya gaba ɗaya duk yaro gaba ɗaya babu fasto wanda ya haddace bible fasto ma amma su yaransu ƙanana suke rubuta holukuran na muhammad lalle kar ku ba su ilimi mai zurfi in kun ba su ilimi mai zurfi kwanan za su kore mu suke sai suka yi sa'a mu ba masu mu yi zurfi a cikin abin nasu فهل من مدكر ولقد
جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذنا أخذ عزيز مقتدر ولقد جاء آل فرعون النذر النذر من ذني ما سكر واتو النبي موسى كانان دغرغدينسا دشي دان uwansa Haruna hakika sun zake wa Fir'auna da mutanensa kazzabu bi ayatina kulliha fir'auna da mutanen da sai suka karyata ayoyin Allah dukansu duka din nan duk tara ne dukansu tara ne firgadatina musi tisa ayat tisa ayatin bayyinati ayatina kulliha din nan ayoyin dukansu din nan guda tara ne akwai ayoyin Allah ba su da iyaka wanda tun uwar fir'auna ba ta haife shi ba akwai su balle fir'auna ya gansu balle ya karyata su ayoyi guda tara ayatina kulliha fa kalna mu kama akhza azizin irin kamu na mai karfi mabuwayi muktadirin mai karfi أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر يا كفر مكة muna kistanta muku kafirai wanda suka karyata annabawa aka halakar da su har muka iso nan shin ku kafiranku sun fi waɗannan kafiran ne ko ko ku kuna da wata mafita wanda makubuta wanda ku ko kun karyata annabawa ba abin da ya same ku kuna da wannan a rubuce zuburi
أم يقولون نحن جميع منتصر فيلزم الجمع ويولون الدبر أم يقولون نحن جميع منتصر فيلزم الجمع ويولون الدبر ko kuma maganganun da suke suke zuga kansu ai mu jama'a ne haɗaɗɗiya bakin mu haɗaɗɗe ba wanda zai mana zai kawo mana wannan abin mu jama'a ce haɗaɗɗiya bakin mu haɗe ba wanda zai kawo mana wannan abin sai yi zamul jam'u wa yawalluna dubur Allah ya ce ai jama'a ta ku za a rinjaye ta za a yaƙe ta za a cinye ta wa yawalluna dubur za su ba da baya sai na umure ce ni ban san fassarar wannan ayar ba lokacin da ta sauka a makka sai da muka je badar ranar badar sai na ji annabi yana tsaye yana cewa sai yuza bul jam'u wa yawalluna dubur sai yuza bul jam'u wa yawalluna dubur ashe abin da ake zubi kenan za a rijayi wannan jama'an kafirai wa yawalluna dubur za su bada baya to a rannan fa badar din ne aka aka rijaye su aka yaƙe su aka kama mutum aka kashe kafirai manya manya saba'in aka kama manya manya aka ɗaure sai da suka fanshi kansu daga nan aka karya kashin bayan kafiran makka bari sa'atu maw'iduhum wasatu adhi wa amar halakar da su da aka yi a badar waɗanda aka halakar annabi ce tura su cikin tsohuwar rijiya aka yi ta ja kiki ana zuba tsohuwar rijiya sannan kuma aka kama manyan su aka ɗaure sai da suka fashi kansu Allah ce kaɗan kenan wanda zai biyo bayan wannan ya fi muni bayan ba haka ba ne a sa'atu maw'iduhum akwai alkawari na azaba tsakaninmu da su na ranar tashin kiyama wasa'atu tashin kiyama azabar da za su gamu da ita a tashin kiyama adha ta fi muni ta fi bala'i wa amaru ta fi ɗaci
إن المجرمين في ضلال وسعر
innal mujrimina fi dalalin wa sur wa'annan kafirin makka da sauran kafirai ma duk gaba daya fi dalalin suna cikin bata wa su'urin da huruwan wuta يوم يسألون في النار على وجوههم ذوقوا ما استكبروا yamma yusabuna awjin fin nari zuqu yamma yu- yamma yusabuna fin nari ala wujuhihim zuqu mastasaqar ranar lahira dan da za a tashe su suna yin tafiya a cikin wuta da fiskokinsu suke takawa a cikin wuta ala wujin zuqu ana ce musu masta- zuqu ku dandana mastasaqar shafar kuma ku dandani shafar wuta kun gamu da wuta kenan ku dandani shafar wuta إنا كل شيء خلقناه بقدر inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar mu dukkan al'amarin mu kowane iri ne in ji Allah khalaqnahu mun halice bi qadarin da gwargwa- da gwargwadawa da lokaci sai lokacinsa ya yi duk shegantakan da kafiran makka suka yi ana kallon su kamar ba za a musu komai ba bayan shekara sha biyar ga abin da aka yi musu
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر amma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar mu lamarin mu ba wani wuya ne ba yin komai a wurin mu inji Allah ba wani wuya ne ba illa wahidatun kalma ɗaya ce kawai kun sai kaga komai ya faru kalamin kamar kiftawa bil basari da ido komai za mu yi in mun ce kun komai sai ya zama kamar kiftawan ido ولقد أهلكنا أشياءهم فلم يهتدوا
Eh, ta daga hannunta haka yi haka haka kana ji na ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kika faɗa cikin wannan larabci kika ce kin yarda tun daga zuciyarki har bakinki Allah guda ɗaya ne shine mai sama shine mai ƙasa shine mai komai mai kowa shi kadai ne ubangijinmu wanda muke bautawa kin ce kin yarda ne Muhammadu kuma bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya turo shi da wannan addini na Islam kuma kika ce kin yarda annabi Isa ba dan Allah bane Allah ba shi da da lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara 500 amma shi annabi isa an aife shi da wani abu mai mai ban mamaki ne an yi Adam ba shi da uwa ba shi da uba an yi Hawwa'u ba ta da uwa aka yi mu muna da uwa muna da uwa amma shi annabi isa sai aka yi shi yana da uwa ba shi da uba haka Allah ya ga dama kin yarda da abin da kika faɗa yace alhamdulillah yanzu kin zo musulma al- shekarun ki nawa shekarun ta nawa ne ai ba ta isa aure ba ko ha ha to za- za ki za ki je gida ki wanka ki wanke dukkan jikin ki gaba daya a koya miki alwala za ki sallah muna da sallah biyar biyar kullum za a gaya miki yadda za a yi sallah din kuma irin wannan wanka in kin girma kin yi aure kin kwanta da mijinki yadda maza suke kwana da mata sai kin yi wannan wanka sannan ki alwala ki sallah kuma yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta fadi sai ki niyya in dare yayi za ki azumin nan za mu karasa azumin nan tare da ke Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki dama ki haji ko ba a cin naman alade menene sunan ki na da bulori to me wani suna kike so na musulmi wani suna kike so zainab malama zainab masa a dauko tamfa a bata muna miki murna na kulle shi in kalan na bi qadar وما أمرنا إلا واحدة كلمه بالبصر ولقد هلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد حقيقة أهلكنا من هلكت أشياعكم إلى إيرانكو متانينكو كافرين إيرانكو من هلكت دسو tun daga kafirin annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Ludu, annabi Salihu, annabi salihu annabi ludu annabi ibrahim har zuwa annabi musa annabi isa duk mun halakar da gabari yan uwan kuma za mu halakar da ku daga daren na shi a kun fa har mu da ke ko akwai mai wazantuwa da irin wannan wa'azi da aka yi ta yi kullu shay'in faduhu bi zubur duk abin da suka aikata yana rubuce a wurin mala'iku sun rubuta sun tabbatar sai dai sakamako ake jira a kullu sabirin wa kabirin mustatar duk abin da suka rubuta abin da suka aikata da karami da babba na magana da aiki kowanne yana rubuce ya riga an rubuta kullu sabirin wa kabirin mustatar an rubuta إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر lokacin da ake wa waɗannan kafirai gargaɗi ga abin da ya samu ƴan uwansu ga abin da zai same su ana ba su tsoro to lokacin nan su fa masu tsoron Allah fi jannatin sun riga sun shiga cikin aljanna na jin daɗi na ni'imomi wa naharin da magudanar ruwa da nono da zuma da giya da duk abin da rai yake so sun riga sun tabbata cikin aljanna a lokacin su masu tsoron Allah في مقعد صدق عند مليك مقتدر
fi maƙadi fir'in inda malikin muktadir Allah ya ajiye su kusa da shi a wurin sa fi maƙadi fir'in a wurin zama na gaskiya a fadan Allah inda malikin a wurin mamallaki Allah kenan muktadirin mai iko Allah kenan sun koma wajen Allah an ce bayin Allah in sun je lahira waɗansu na aljanna kafirai kuma suna wuta waɗansu kuma yin Allah suna wurin Allah sun mance ma da daɗin aljanna saboda zama a wurin Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن wato wannan sura ar-rahman annabi yana makka aka saukar da ita abun mamaki ita wanda muka fito nan suratul kamari tana da aya hamsin da biyar ita wannan da za mu shiga yanzu ar-rahman tana da aya saba'in da bakwai ta gabanta kuma tana da aya izawaka kenan tana da aya tis'in da tara to wannan surori guda uku duk gaba ɗaya ana samun ayoyi ɗari biyu da talatin da ɗaya a cikinsu amma dukkansu gaba ɗaya babu sunan lafzul jalala babu lafazin Allahu sai dai arrahmanu sai dai nahanu sai dai inna daga wasjudu lillahi lillahi wabudu sai ka je sabbaha lillahi ka samu wannan lafazin lafazin jalala amma bin mamaki in ka wuce suratul hadidi din ka shiga suratul mujadalati kowace aya akwai lafzi akwai sunan Allah Allahu a ciki akwai ma'ayoyi masu Allahu Allahu hurhudu a cikin su hikimomin alqur'ani da mu'jizojin alqur'ani za mu shiga cikin arrahman din kenan arrahmanu allama alqur'an arrahmanu Allah kenan abin da yasa aka saukar da wannan aya wannan sura da wannan irin suna kafiran makka ba sa so su janci arrahman in an ce musu ar-rahman sai ce man rahmanu menene rahmanu rahmanu ya mama ba san Allah ba ba za su ce musu ar-rahmanu sai aka saukar da wannan sura aka fara ta ma da sunan ar-rahmanu din ar-rahmanu allama al-qur'an ar-rahmanu shi Allah mai sunan nan ar-rahmanu allama al-qur'ana shine ya sanar da dan adam al-qur'ani dan adam musulmi kenan خلق الإنسان علمه البيان falagar insana allamahul bayan ita sura ce mai ƙididdigan ni'imomi tana ƙididdigan ni'imomi babbar ni'ima da ta ɗan adam ya samu sanin alƙur'ani shi yasa aka kawo shi alƙur'anin da fari babban ni'ima ɗan adam ya san alƙur'ani ya yi imani da alƙur'ani saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyen mutum cikin al'ummata wanda ya san alƙur'ani ya sanar da mutane alƙur'ani a kula da karatun alƙur'ani jama'a balle yanzu Allah ya kawo mana wani irin fatahi wani irin alheri na daga gare shi na samun wannan alƙur'ani da sai mun je har garin bare bare muke haddace alƙur'ani Borno amma yanzu ƙur'ani ko ina kake zaka haddace shi kuma da sauki da sauri wadda da sanar alƙur'ani zikir saboda waliyin Allah ya roƙi Allah Allah ya karba shi Ibrahim ya ce fantakaran fantakaran hibza kitabikal karim karamati ila liqaikal azim Allah na roƙe ka kana bayo bayin ka karama ni ina so daga cikin karamomin da zaka bani alqur'an haddace alqur'ani ya zama abu mai sauki a cikin jama'ata saboda haka haddace qur'ani yake da sauki yanzu ba sai mun je garin bare bari Borno muke haddace ba yadda iyayenmu suka je Borno ne ko ina ana haddacewa lokacin da na kafa makarantar hadda qur'ani a ilori sarkin garin sunansa abdulkadir ya ce malam za ka kafa mana makarantar haddan qur'ani a ilori mu ilori ba mu da ma'addacin qur'ani ko guda ɗaya ko guda ɗaya in ka in ka gama haddaci a ilori bako ne in ka gama haddaci a ilori bako ne ya zo zai tafi amma za ka kafa ta mana makaranta hadda Qur'ani yanzu muna da mahadatan Qur'ani a ilorin a makarantar mu sun fi saba'in ko yadda muke da makarantun hadda Qur'ani a Najeriya sun fi ɗari biyu kowace shekara muna fitar da mahaddata kowa ya shiga makarantar mu Allah da ya shekara hudu zai haddace Qur'ani kowa ya shiga makarantar mu ta hadda Qur'ani saboda wannan addu'a shekara hudu zai haddace Qur'ani mun samu direbobi da yawa sun shiga sun haddace mun samu ma'aikatan gwamnati da yawa sun shiga sun haddace alhamdulillah shukran la fakara muna gode wa Allah da ya bamu wannan babban alheri na sanin alqur'ani da sanar da alqur'ani arrahman allama alqur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan shi Allah shi ya halicci dan adam kuma ya sanar da shi bayani wato shi dan adam shi kadai yake yin magana ya faɗi abin da yake bukata da bakinsa ya faɗa ko ma ya rubuta duk dai wannan ɗan adam da yake da wannan الشمس والقمر بحسبان ashamsu wal qamaru bi husban Ah, rana da wata dukkan suna gudu suna aiki a cikin lissafi don biyan bukatan yan adam
والنجم والشجر يسجدان wan najmu wash shajar yasjudan wan najmu tsire-tsire washajaru da itatuwa abinda in ya fito yake kwanciya a bayan ƙasa shine yake kisa najmu da larabci da shi da da da tauraro to duk dai malamai sun fassara waɗansu waɗansu malamai sun fassara da tauraro din na sama wasu sun fassara da tsire-tsire din wan najmu tsire-tsire ma- marasa marasa itatuwa washajaru da itatuwa yasjudani duk suna wa Allah sujada wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai ma yana wa Allah sujada yana yi masa tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi haka kuma masu fassarawa da cewa tauraron su ma taurari walillahi yasjudu ma fis samawati wa min dab wal malaikatu yasjudu komai yana wa Allah sujada
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان Allah mai iko shi ya ɗaukaka sama ya yi ta sama sama da mu wal mizana ya shimfiɗa mana kuma mizani wato shari'a shari'a mai fitar da kowa mai fitar da haƙƙin mutane mai hana zalunci shine shari'a ƙasa in ba shari'a ba zaman lafiya domin an yi mutane da son zuciya kowa yana son ya mallaki nasa ya kwace na ɗan uwansa ya haɗa da nasa to in ba shari'a ba za a zauna lafiya ba saboda haka ne Allah yake cewa daga taratan na rusuna bil bayyinati wa anzalna ma kitaba wal mizana li yaquma an-nas bil qisti abin da yasa muke aiko manzanni duniya mukan aiko su ne da shari'a don mutane su zauna cikin adalci kowa ya samu haƙƙinsa in ƙasa kowa ba ya samu haƙƙinsa babu shari'a ba zaman lafiya wal miza rafa sama'a rafaha wa wada al miza Allah ta tarau fil mizan kar ku yi zalunci a cikin mizani wato awo na sikeli ko awo na mudu kar ku yi zalunci واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان واقيموا الوزن كديديتا او او نسكيلي واقيموا الوزن بالقسط اكين عدلتي ولا تخسروا الميزان kada ku karkar ku sawa mai kaya asara cikin kayansa saboda bata lambobin sikeli in an bata lambobin sikeli ko lambobin wurin da ake sai da fetur ko a bata lambobin wurin sai da fetur ko lambobin sikeli ko kuma a tokare in an zo sa kayan a sa gwiwa a tokare kar nauyi ya sauka kan sikeli duk da wannan zalunci ne fanar da wada halilana yana da cikin alherorin Allah da ni'imominsa da ya shimfiɗa wa talikai wannan ƙasa aka shimfiɗa musu ita daidai da rayuwarsu suna tafiya a kanta suna gudu a kanta suna tononta su yi rijiya suna tononta su sabu ƙasa su yi gini yadda suke so duk haka suke yi da ita ƙasar ya fakihatun wan naqlu zatu lakmam fiha fakihatun duk abin da rai yake marmari yana tsirowa daga gare ta ita kasar wan naqlu zatu lakmami fiha fakihatun wan naqlu zatu lakmami haka dibinai masu kusfa su ma ana samun su kasar take tsirar da su dibinai masu kusfa والحب ذو الأسف والريحان haka kuma kwaya wanda take da kwaya wanda take da da walhabbu zul asfi war raihan wanda take da kaikayi war raihan da abubuwa masu da abubuwa masu kamshi wanda suke kamsasawa والهب ذو الأسف والريحان دد ألا ياكا ودنن دي دن دن أدم جداء رايوا وبأي آلاء ربكما تكذبان wayannan ni'imomi da aka kirga wanda Allah yan adam babban su na farkon su shine ni'iman samun alqur'ani har kawo nan wace nima daga cikin nimomin Allah kuke ƙaryatawa ya ku mutane da aljanu ya makira jinni wal insi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito ya karanta wa sahabbai ar-Rahman wannan sura gaba ɗayan ta farko da ƙarshe har ƙarshe suna shiru sai yake me yasa nake ganin ku a cikin shiru na karanta wa aljannu wannan sura duk lokacin da nazo ku bi ayi ala rabbikuma tukazzibani sai aljannu su amsa ya Allah ba wata ni'imarka da muke musu ba wata ni'imarka da muke karyatawa Allah muna maka godiya haka aljannu suke faɗa ko me yasa ba za ku amsa ba ku bi ayi ala rabbikuma tukazzibani da wane wace nima daga cikin nimomin Allah ko kuke karyata kuke cewa ba haka ba
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
خلق خلق الإنسان من سلسال كالفخير وخلق الجنة من مارج من نير Allah shi ya halicci ɗan adam min salsalin daga ƙasa mai wanda in an kwankwasa takan yi murya kamar misali tukunya wanda aka, aka yi ta sabuwa bayan an ƙona ta in ka sa ya za ka buge ta zaka ji ta yi kan kan kan kan kan kan to da wannan irin ƙasar fa aka halicce ku to irin waɗannan sun zo a ƙur'ani yana cewa kadagal insana Allah ya halitta dan adam min ma'in da ruwa a wani lokaci min dinin da tabo a wani lokaci min turabin da kasa a wani lokaci min min dilin lazim min salsalin kan fakiri min hama'in masnuni a wani lokaci wani lokaci yace ya halicci mutum da kasa wani lokaci yace ya halicci mutum da ruwa wani wani lokaci yace ya halicci mutum da tabo shi da da ƙasa da ruwa in an haɗa su ba su suke zama wa taɓo ba to ya zama min ɗinin lazimin kenan idan an gina ya bushe in ka buga ba za ka ji muryarsa ba kan kan kan ɗin to shine an riga an gama kenan ya bushe min salsalin kalfa khairi min hamayin masnunin kuma lokacin da aka nika ƙasar ta yi wari kamu kamar yadda masu ginin tukunya suka sani suke yi min salsalin kalfakir to babu wani abun da yake warware juna a cikin wannan kafirai china ne suka rubuta littafi sun ce wai alkur'ani ai ba abin da za a rike a cikin sa wani lokaci a ce an halicci mutum da ruwan mani an halicci mutum da kasa an halicci mutum da tabo an halicci mutum kaman tukunya an halicci mutum da kasa nikakkiya me za a rike kowanne ai da lokacinsa duk dai qur'ani duk abin da qur'ani ya faɗa gaskiya ne ba mai shakkan qur'ani sai kafiri dan wuta kadagal insana Allah ya halicci mutum min salsalin daga ƙasa kalfa khairi mai kama da tulu wa kadagal janna min marijin min nari ya halicce aljannu ko min marijin daga harshen wuta na na wuta aka halicce su su aljannu
فبأي آلاء ربكما تكذبان وبأي آلاء ربكما تكذبان da wace ni'ima ta Allah cikin nimominsa kuke ƙaryatawa shi ya samar da ku lokacin da babu ku ya yi ku ya kawo ku ya kawo ku duniya ya halitta muku ƙasa wanda kuke zama a kai ya ba ku komai da komai me kuke ƙaryatawa cikin nimomin Allah ubangijinku ku رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain Allah inna ar-rahman shine rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain shine ubangijin mafudan rana guda biyu da mafadan rana guda biyu anan an ce mafudan rana guda biyu da mafadan rana guda biyu a wani wuri a wani wuri an ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangiji mahudan rana da mafaɗar rana wani lokaci ya ce rabbul mashari'i ubangiji wuraren hudowar rana da faduwanta wato idan an lura da rana ta gabar take fitowa ta faɗi ta yamma to mahuta mahudan rana ke na mafaɗar rana in an faɗa guda biyu mahudan rana lokacin hunturu da mahudan rana lokacin zafi wannan wani lokaci ta arewa take fitowa wani lokaci kuma ta kudu take fitowa lokacin ɗarin kenan in ta fito ta nan kuma ta can ta haka take faduwa kaga ya zama guda biyu kai rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini in ko rabbul mashariqi ne mafudan rana da yawa nan kuma na shekara kullum rana tana fitowa ba inda ta fito jiya ba a cikin shekara tana canja wurin fitowa ɗari uku da sittin haka faɗuwa tana canjawa ɗari uku da sittin inda ta fito jiya ba nan take fitowa yau ba sai bari to shi yasa aka ce mashari mashari mahudoji mashrikai ne magaribai ne mahuda guda biyu mafaɗa guda biyu mashriqi wal magharibi mahuda da mafaɗa rabbul mashriqai ne wa rabbul magharibai فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله mai iko Allah din na Ar-Rahmanu shine ya sako koguna guda biyu kogin ruwan zartsi wato kogin maliya kenan da kogin ruwan daɗi suna haɗuwa su haɗu wuri ɗaya amma ba wanda zai zalunci ɗan uwansa in ka sa hannu ka ɗebi na, na, na sha ɗin sai ka ji shi ruwan sha ne in ka sake sa hannun ka gefe ɗaya suna tare sai ka ɗebo shi ka same shi na gishiri ne ba wanda suke zaluntar wani haka suke wannan ba domin ko ba domin kogin gishiri din ba da ba mu da gishiri in ba mu da gishiri ba za mu ji daɗin rayuwa ba in mun za mu yi abinci sai mun sa gishiri in mun gasa wani abu sai mun sa gishiri kuma in ba domin ruwan daɗi ba ba za mu rayu ba gaba ɗaya saboda haka dai wa wanda ya zalunci ba wanda yake zaluntar waninsa ya hana wani aiki ko wanda yana kan aikinsa na gishiri yana kan gishirinsa na daɗi yana kan daɗinsa yanta iyani suna gamuwa amma bainahuma barzakhun akwai wani tsarin da Allah ya sa wanda ba a ganin sa la yamliyani ba sa zaluntar juna فبأي آلاء ربكما تكذبان bi ayyi ara'i rabbikuma tukazziban a cikin nimomin Allah wace nima kuke ƙaryatawa ya ku mutane da aljanu ba mu ƙaryata kowace nima muna godiya يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Kuraju min humar lu'ulu wal marjan daga wannan koguna guda biyu kogin ruwan daɗi da kogin ruwan zirɗi ana fitar da kayan dukiya a cikinsu a lu'ulu ana fitar lu'ulu a cikin kogin ruwan zarɗi da ruwan daɗi ana fitar murjani a cikin kogin ruwan zarɗi da ruwan daɗi ana sai da su da tsada آه، أنا يندوك يا دسو يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان وبأي آلاء ربكما تكذبان
ولكم جواري منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالآلام وله الله شيك دا الجوار jirage almunsha'atu wanda aka yi su aka tsawaita su fil bahri za a gan cikin teku kal alami kamar manyan duwatsu sun ɗauko kaya daga ƙasar waje suna kawo muku sun ɗauki kayan ku daga nan suna kaiwa ƙasar waje duk Allah ne ya yi muku wannan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani a cikin nimomin Allah wace nimar kuke musu kuke kareta kuke ba haka bane ko wace nima haka ne Allah mun gode
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام duk wan- duk abin da yake bayan wannan duniya ko wane ne ko menene sai ya kare ya zama babu ya zama ba sauran komi sai Allah shi kadai da haka ba dai haka sai mala'ikun sawa suka ji kamar sun ji daɗi an ce duk abin da yake ƙasa zai zai zama babu shi sai Allah to sai aka ce ah, kullu shay'in halikun illa wajhahu aka ce ba na ƙasa kaɗai ba na sama komi da komai ma sai ya zama babu ba sauran komi sai Allah subhanahu wa ta'ala illa wajha Ah, wa yabqi wajhu rabbika zul jalali wal ikram zatin Allah shine mai wanzuwa zul jalali ma abucin girma wal ikram ma abucin karamci mai kyauta فبأي آلاء ربكما تكذبان wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban a cikin nimomin Allah wace nima kuke karyatawa يسأله من في السماوات والأرض كل شيء kullu yawmin huwa fi كل shan يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان man fi samawati duk wanda suke cikin sammai da da da, da mutane da mala'iku da da abubuwa da Allah ne kadai ya san iyakansu sama da duk abubuwan da suke ƙasa da mutane da aljannu da shedanu da dabbobi da ko menene suna roƙon Allah Allah ya ba su abin rayuwa shi ke ba su rayuwa amma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustawdaha kullun fi kitabin mubin kowace dabba komai kankantanta kamar zarra komai girmanta kamar doruna kamar giwa to Allah shi ke ba su abinci abincinsu yana wurin Allah shi ke ba su abinci yasalu man fis samawati wal ard wanda suke sama da wanda suke kasa duk suna roƙon Allah ya ba su abinci ya ba su rayuwa ya ba su kiwo kullu yawmin huwa fi shan kullun Allah yana cikin aiki kullun Allah yana cikin aiki in ce kulle yomin kowane rana kowane lokaci ya ubangiji ya shirya abin ne ya ce inna iddata shuhuri inda Allah suna shara fi kitabillahi a nan inda muke a duniya wata goma sha biyu shine shekara kwana talatin ɗaya babu ko yan kwane ko yan mintoci ne babu shine wata wata goma sha biyu shine shekara to idan an wuce nan an za a je sama da an shiga za a shiga alamul malakuti akwai wani wurin da ake kiransa baitul izza inda aka aje qur'ani ya zauna shekara 23 ana saukar da shi in an je wurin to sai ya zama kowane dare ya fi ya fi wata dubu lailatul qadri khairun min alfi shahari kaga dare daya ya fi shekara tamanin kenan idan an wuce nan an shiga alamul malakuti sai a shiga ayyamur rabbi kenan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna kowane wuni daya a can yana daidai da shekara dubu a cikin lissafin shekarunmu na nan na ƙasa daga nan in an wuce an kai alamul jabaruti za a shiga alamun lahudi ana alamun jabaruti lokacin da kowane wuni zai kawo shekara dubu hamsin fi yomin kana migdaru hamsin alfa sana to daga nan an naɗe kenan sammai an naɗe kasai sai a koma kan wannan wannan rana kulle yomin wa fi sha lokacin da abadu da azadu suka haɗu to babu ba lissafi kenan sai a ce kowane lokaci ba za a cikin dare ko rana ko rani ko damana ba haka Allah ya ajiye abubuwan فبأي آلاء ربكما تكذبان bayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wace nima cikin nimomin Allah ubangijinku ku mutane da aljannu kuke karyatawa سنقول لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنبرم لكم أيها الثقلان وبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان ya ku nauyaya guda biyu cikin halitta ku ne mutane da aljannu za mu gama mu iso kanku wajen hisabi sanawurgu lakum ayyuha saqaran wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wace nima kuke karyatawa daga cikin nimomin Allah ubangijinku ya ku mutane da aljannu wannan aya wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibani an kawo ta nan sau sau 31 31 takwas yana ambaton ikonsa da abubuwan da yayi na ikonsa bakwai yana ambaton wuta da yake kofofinta bakwai ne takwas na aljanna kofofinta takwas ne kuma ya sake ambaton aljanna da har yanzu tana da kofa takwas ita ma aka har hada suka zama talatin da ɗaya ku bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن أنجي في لي قيامة أن تاد متاني أنذ أن تيا تاشي قيامة تسيكاو aljannu su kewaye mutane sai ya kawo mala'iku su kewaye aljannu sai ya kawo mala'ikun sama su kewaye mala'ikun ƙasa sama ta biyu su sauko su kewaye ta uku su kewaye har zuwa sama ta bakwai har a kai su radika su ma su zo su kewaye to sai Allah ce to ku yau zan muku hisabi ku duba ku gani ko akwai wani wurin gudu ta inda za ku gudu ku tsere wa wannan hisabin da zan muku bayan duk an shingaci mutane ya ma'asharar jinni wal insi in istadatumu ya ku jama'ar mutane da jama'ar aljannu in istadatumu da za ku iya an tambuzu ku zarce min sama min aqdari samawati wal ardi daga geffen ku samu geffen ta inda za ku fita ku tsere ku gudu ku tsere min aqdari samawati wal fanfuzu ku zarce mu gani in za ku iya la tanfuzuna ba za ku iya zarcewa ba illa bi sultanin sai dai da hujja ba ku da wata hujjar kuma da za ta kai ku ku tsere ku hau ku tsere din nan shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce maganar wannan aya dai tana maganan lahira ne amma ita aya tana maganan ko'ina da ko'ina ma ya ce zamanin da ba yadda za a yi mutane su hau sama amma Allah ya ce su hau in suna da hujja yanzu an samu wata hujja ta ilimi ana iya hawa sama din lokacin da masarawa suka tambaye shi nasara suna ce za su hau sama yana yiwa ko su hau sama din yau ya ce ai za su hautun daga aya ta faɗa ya ma ake da jinni walin sai in istadatum an tanfuzu min aqdiris samawati wa fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan yanzu da aka samu hujja ta ilimi ai za su iya hawa sama sai dai su zauna a can ne ba za su iya zama kamar yadda suke cewa za su je su zauna su kama gidaje su zauna can ba zai yiwu ba saboda mun ji karshen aya yana cewa yursalu alaikum ashwazu min nirin wa hasan faratan takirani sai aiko musu da bakin wuta da narkakken tagulla ba za su iya zama a can sama din ba wa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ أَشْوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَقُرَّةٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يرسل عليكما شواذ من نير ونحاس فلا تنتصران إنكم هاو سما إنا سودي الجنة سرقا سن هاو أنكوروسو mutane kuma yanzu sun so mu hawa sama din su ma za a koro su da me za a koro su kamar yadda aka kori waɗancan aljanu shuwazun min narin bakin wuta da su aka koro su lokacin aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka koro shedanu aka rushe su aka hana su hawa sama to sai danun mutane su ma sun so mu hawa su ko da me za a koro su yursa wa da shuwazu minir wa nuhasun narkakken tagulla za a zuba musu a koro su da shi a can in lokaci yayi sai a koro su da narkakken tagulla a harakar da su yursa wa da kuma shuwazu minir wa nuhasun faratan tasirani ba za su samu taimakon kansu su zamu zama a sama ba fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban فإن شقت السماء فكانت وردة كالسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان idan shaqqati as-sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban ranar lahira wata rana ce mai ban tsoro يوم إذا السماء انشقت كان وهذه لربها هقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وهذه لربها هقت آه رانا لاهرة رانا تتبن tsoro za a keta waɗannan sammai sai a mai da ainihin sama faran nan da muke ganin ta fara sai ta zama jawur kaman alhowa ta zama jawur kaman alhowa don ka san dai akwai tsoro ba irin yadda ka saba ba ne fa zan shaqqati as-sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa bi ala'i rabbikuma tukadziban
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان rannan ba za tambayi kowa ba zunubinsa insun ko mutum wala janun ko aljani wannan aya da aka ce nan rannan ba za a tambayi kowa zunubinsa ba ko mutum ko aljani akwai kuma ayan take ce fa rabbika lanas'alannahu ajma'in amma kanu ya'malun Mun- Allah ce ya rantse da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da nas'alannahu za mu tambaye su amma kanu ya'maluna abin da suka aikata lokacin da mutane suka tashi ba kai wurin hisabi ba ana cikin firgita na ganin abubuwan mamaki sama ta zama jawur komi ya ba da tsoro a lokacin da ba wanda za a tambaye shi zunubinsa sai an je wurin hisabi an je wurin hisabi to lokacin ne za a rika tambayan mutane su zo da littattafansu kowa ma ya karanta littafinsa da kansa ba sai an tambaye shi ikra kitabaka kafi nafsika al-yawma alayka hasiba fa yawma idhil la yus'alu an dhanbi insun wala jan فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الهجر الحمد لله ها masu karban dariƙa za a ba su masu karban dariƙa ko ku nawa ne ku ji sharadi dariƙar tijjaniya Allah yana son ta yana son mai yin ta ya ce wazkuri ma rabbika bukratan wa asiran ya yi da nukulla zikiran kasiran wa sabbi bukratan wa asiran ya ce inna Allah yubbu tawwabin amma ba ce dole dole kowa yayi ba a'a sai wanda yake so wanda yake so in ya zo sai mu ce masa dariƙar tijjaniya fa idan an karba ba a bari za a rike ta har tsufa har iyakar rayuwa ana rike ta ba a bari na ɗaya kenan na biyu ba a hada ta da wata ɗariƙa ɗari waliye ɗari uku da goma sha uku ne daidai da ah, manzancin manzanni ɗari uku da goma sha uku to ba a hada tijjaniya da kowaccen su su gadiriya shazaliya na kebandiya na kiyamiya na shiriya ba a hada tijjaniya da kowaccen su ku ba zuwa ziyaran waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su kuma za a kula da sallah riga yadda cikin jama'a za a girmama iyaye a yi musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a an samu yan uwa ko ba a shan taba duk wanda ya karbi wannan sharuɗa na ba shi dariƙa tijjaniya ya je ya tambayi muƙaddami ya koya masa yadda ake lazumi da wazifa ya gaya masa sharaɗin jauhara an jaddada wa kowa duk wanda yake son tajbibi an jaddada masa abin da yake hannunsa na magaddamanci da muridanci masu neman addu'a Allah ya karbe mu Allah ya jiga mu Allah ya iyaye mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu da mu Allah ya saka wa shekarun mu da alheri Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya sa mu ga annabi Allah ya gyara lamarin mu Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya yi bala'i a Najeriya Allah ya kawo albarka da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu Allah ya jikan musulmi duka maza da mata rayu da batattu bismillahir rahmanir rahim فاتحة للصلاة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة